أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الجدار العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المختوم وعتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سميع الصالم الفاكي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج قطب الأقراب فريد دهره على الإطلاق آتم الحسنين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وطاهري وملاذي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ هدري لنا بهذا المحضر والتأته بنظرة تأتي لنا بالزفر جاء من مجنجنو أكان أبن دا روح العدد يتأثر ما سيتم الأمة دان سوداني manufa da yadda mutum zai zamo bawan Allah mutum yana iya zama wali ne na farko da ɗaukan kansa ba komai ba a kowane lokaci ya ga cewa shi mai zunubi ne saboda wannan shi zai sa shi ya zama yana da tawadu cikin lamarin su tsakanin su ubangiji kar ya dinga ganin tsarkakan kansa ya dinga ganin illa kullum in bawa zai ga illa a wajen Allah zai ga yana da illa tsakanin su da rabbul izzati to zai tawadu tsakanin su da ubangiji amma idan zai da tsarkaka tsakaninsa da ubangiji to za a samu damuwa Allah ya kiyaye mu to kusan wannan yana wajahantar da mutum ne ya fahimci haka saboda ya gyara dan ka tsaya da kafanka kar mutum ya zama ya samu damuwa shine jiya mun tsaya wa gairi zi mimma hawar rijalu rijalu da tsariki in analu to jiya nan muka tsaya saboda haka ya zamu ci gaba insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام الذي إبراهيم بن الحاج عبد الله إنياس المولود سنة 1900 ميلادية لكن سراهم بجد قد ينال لا بالهوينا وكانت الرجال بل بالالتزام ما أتوا لزوما وباتباع كونهم ملزوما لكن إذا حادث الأبرار
عن الجلوس عنده يا فاني إذا فلا تطمع بنيل الأسرار قد يكون لا ينال عند الإجحار لكن إذا لا دمته في الباطن فقد تفوز منه بالمطالب لكن سرهم بجد قل ينال لا بحوينهم ومدارات الرجال بل بالتزام ما أتوا لزوما وباتباع قولهم ملزوما لا تهترن تحدث الأقران عن الجلوس عنده يا فاني إذا فلا تطمع بنيل فلا تطمع بنيل الأسرار فالسر لا ينال عند الإبحار لكن إذا لازمته في الغالب فقد تفوز منه بالمطالب لكن سرهم سيدي سر دا أكي مغانا بجد أنا سامن صدقو قريني قدينا الأكي سامن سا لا دي حوينا بعد أوكان أبو وأعصابا هو بعد وأعصابا ومدارات الرجال بعد مدارات جيجي أكمل سالي بقى bi ma'ana ya yi wallabi na amanu da wallabi na jahadu fina lanna hadiyannahum subulana ne wallabi na jahadu fina lanna hadiyannahum subulana to bil mujahada ake samu bal bil kizani ma a taulu zuman dan ana bari dai ana lizimta ma a taulu zuman abinda aka same shi wajen da aka lizinci karanta shi wani tifayi kaulihin kuma a bi maganganun su yadda suka sa ka'idarsu in kai kaza za ka samu kaza in kai kaza za ka samu kaza wa bici bai kaulun malzuma to idan ka bi maganganun malaman yadda suka kawo abubuwan su suka sa to kai ma za ka samu abin da ake nufi wato kowanne wannan yana magana akwai bambancin wuridi na farilla kamar istighfari salati manzo Allah la ilaha illallah wanda ake na safiya da istighfari salati fati la ilaha illallah na la'asar da la ilaha da istighfari astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum da salati fati la ilaha illallah jawharatul kamali wannan na farilla kenan da akwai akwai aurarin da ake cewa wuri da ikhtiyari wurin ikhtiyari shi daban yake wannan na wujuban ne akwai kuma wurin ikhtiyari wanda sauran abubuwa za ka yi kamar su saifi muguni ya kututul haƙa'iq salatul gaibiya asma'ul idrisiya hizbul bahari fatihatu binatul ismil azim salatul fatih binatul ismil azim wanda duka waɗansu aurare ne gabaki ɗaya wanda su kuma suke zuwa wanda suke taimakon irin wa'annan gabaki ɗaya shine ma'ana lakin na sirrin da jiddin kalminan can da yake wa garin zimi ma hawa rijali rijali zai tsari ke na anadu to da wa'ina wa'incan kaga ga yadda suke wannan kuma ga yadda suke to duk wa'ina ana samun tafiya a ciki ba ta taron ta haddisa al'akarani kar ka zauna ka zaɓi hira da abokanai la ta hataran ta haddisa al'akarani kar ka zaɓi zama da abokanai a ƙaran shi ne abokanai sa'o'i anil julusi ku yi ta hira ta haddusa al'aƙarani anil julusi ka zaɓi zama indahu a wajensa ya fani ya kai ƙararre domin kai ƙararre ne baka san kai ƙararre ba ne za ka tsaya baka yi waɗannan ayyukan ba ka je ka zauna kana ta hira ma'anarsa kenan shine ma'ana la ta taram ta haddusa al'aƙarani anil julusi indahu ya fani idan fala ta tsama binailil asrari idan kuwa za ka yaka to fala ta tsama kar ka yi sha'awa binailil asrari cewa za ka samu sirri da zaman ka wajen hira fa sirru la yanalu inda lijihar shi sirri baya samu inda lijihar a bayyane duk abin da yake sunan shi sirri sunan shi sirri ba a samun sirri a bayyana ko menene a boye ake samun sirri wato sirri ana samun sa ne in ka ji an ce sirri to ana samun sa ne ba a bayyana bane a boye yawa tambaya eh wani bincike wani abu wani abu duk da shi ake samu to amma ba a bayyane ba lakin idza lazamtu fil galibi amma idan ka same shi fil galibi a cikin galibi faqad tafuzu to mutum zai iya rabauta ma'ana yano bil matalibi zaka samu abinda ake nufi zaka samu lakin idza lazamtu idan ka lizinci karanta auladin fil galibi a cikin lokatayya faqad tafuzu min bil matalib to duk abin da kake nema zaka samu masalan idan ka karanta sahihi Allah zai soka masalan idan ka karanta masalan menene hizbul bahari da abin da ka samu masalan in ka karanta ya kutul haqaiqi masalan ka karanta suratul gaibiya ya man azharar jamila asma'ul idrisiya to duka na sun tsarkaka kowanne nan akwai irin siffar da ake kuma ka gan shi ke su jimlansa an yi shi ne dan yadda za ka yi ka kai wani abu a wajen Allah yawa to shi ake nufi na'am وقد تفوزوا منه بالعدوى
ثابتة عند رجال تبي من لم ينل معرفة الرحمن أعماله ضاعت مدى الأزمان هلكت ذا الحلق ليعبدوني أن يعبدوني يعرفوني لا تلجو ذاك بنيل الإحسان إذا تراءت غرب الرحمن يظهر من شيء على شيء لدى شيء وقد غاب وبعد سرمدا وقد تفوز منه بالأدب ana iya rabauta bil adawa da kai hari tsalle wa hiya sabitatun bi ma'ana kana yin wannan zaka iya yin samun ainihin aikin kana kana karanta wannan zaka iya komawa wancan kuma ka je ka samu shi ma irin nasa saboda kowane irin asma'u yana aikinsa ne ta hasu shi irinsa wannan an yi ne don gyaran zuciya wannan an yi ne don ana son ka samu fatahi a a kan kaza wannan an yi ne don ana son ka samu dumanina wannan an yi ne don ka samu kusanci matsalar dai kawai kana son ka samu kusanci da ubangiji kai na fulani na filfilu ake son da shi ake samun kusanci da ubangiji salatu manzo Allah kana son ka samu kusanci da manzo Allah salatu manzo Allah ne ake samun kusanci da manzo Allah kana son ka samu kusanci da shehu tijani to ana samun kusanci da shehu tijani ne da soyayya kana son ka samu kusanci da shehu Ibrahim kana son to da hidima ne ake samun kusanci da shehu tijani da shehu Ibrahim da hidima ne ake samu kaga kowanne abu ne in ka haɗa shi zai baka wannan aikin daban wannan wannan zai ci ada kan wannan wannan zai duka za ka iya haɗawa ka yi aikin ka lokaci guda ɗaya to kana son ka samu soyayyar manzo Allah ne don kana son ka samu soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati jawharatul kamal za ka dinga karantawa kullum in kana son manzon Allah ya soka to jawhara ne ake karantawa to irin waɗannan abubuwan ka za shi kenan wa qad tafuzu bil adawa wa yasabitatu wannan tabbatacce ne inda rijalin tabihi a wajen mazaje in tabi ka fahimta mallam yanal ma'rifatar rahman duk mutumin da bai sami sanin Allah ba ar-rahman a amaru ba duk wanda bai samu sanin ma'rifa ba in dai mutum bai samu ma'rifar rahman ba a amaru ba at madal azmani to ya tozartar da rayuwarsa ne gabaki ɗin lokacinsa domin sanin Allah shine asalin abubuwa shine ma'ana halattu zal halqan liya'buduni Allah ce na halittu wannan halitta ne liya abu duni don su bauta mu abinda Abdullahi bin Abbas yake cewa ya ani a ani ya abu duni abinda ake nufi da ya abu duni ya arifu ni don su sani kaga wa ma halattu jinna wal insa illa liya abu duni ma'anansa wa ma halattu jinna wal insa illa liya arifu ni wa man lam ya arifni kaifa ya abu duni wanda bai sani ba zai bauta mu kafin kafin kenan saboda aka to in haka ne ko to kenan jahilci yana da kujera eh jahilci yana da kujera tunda ibada biduni ilimin zai zama barna ne barna ne amma al ilmu biduni jahalin al ilmu wal amalu shine ainihin ka kunna komi yayi amfani shine ma'ana halattu zal halqa li ya'buduni ya'ni ya'buduni ya'rifuni dan asali. La ta'alu judaka binailil irfan karka yi wasa da ƙoƙarinka wajen neman sanin Allah. Karka yi wasa da ƙoƙarinka wajen neman sanin Allah. Bi ma'ana ka tsaya sosai ka zage dantsi binailil irfan don neman sanin Allah. Izan idan kai haka tara a jibi ƙurbin Rahman, za ka gane Allah yana kusa da mutum. من من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من ملئه ومن أتاني يمشي أتيته حرولة هو إيه ومن أتاني آه يمشي أتاني أتيته حرولة معنى آه فاذكروني أذكركم ka ambace ni ambace ka ya za ka kira ne kana fusa da ubangiji faskuruni askurkum faskuruni askurkum da ka ga manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum bai zauna yana ambato na ba sai dai yana gurin sai dai ana jarisu man zakar sai shine wannan ke la ta'al juhudaka kar ka yi wasa da kokarin ka binal zai dan neman sanin Allah idan idan ko kai haka fara ajibu qurbur rahman da kai mamaki inda Allah ke kusa da kai baka sani ba eh da kai mamaki kaga ana jalisu man zakarani ni abokin zama wanda ya ambace ni la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kaga baya yi ba yana nan dama ba inda yake amma ka san yana nan eh ana jalisu man zakarani ina zaune da wanda yake ambato na kenan za ka iya ganewa ma'arifa ce za ta saka ka gane duk lokacin da ka kira Allah kana tare da shi kaga to kaga kenan ashe ashe dole kokarin ka ka sa dan neman sanin Allah dan ka iya gane abin da ake nufi da wannan la ta'alu judaka bi ghairi irfani idan tara ajibu qurbur rahman ya zaru min shay'i domin zai bayyana min shay'in daga wani abu ala shay'in akan wani abu la da shay'in ga wani abu wa qalbuhu gaban abu wa ba'du da ba sarmadan har ila yawmil qiyamati kasara bil biki an yahsibu zam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajid shay'a wa wajada Allah indahu ashe ko ina ana samun qurbur rahmani kenan haka ne ko to balle kuma ya za ka yi da mutumin da yake wazifa a kowane lokaci ta ga ina ma'ahu domin wa'adul hadaratul mustafawiyya ne wannan alkawari ne na hadarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya canzuwa duk lokacin da ake samun wani abu da ka samu ana samu ne a kujeran abin nan shekara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa qaumul la yashqabihim jalisahum eh qaumul la yashqabihim jalisahum su ma suna daga cikin mutanen da ba a rubuta musu zunubai suna samun kujera ne kamar kujeran mutanen ahal badari in ima duma shi tu da karga fara Allahu lakum manzala sallallahu alaihi wasallam ya cewa masama qaumun yazkuruna Allah ta'ala illa nadahum munadi min as-sama'i qumu magab da gani ko qumu qumu magafurun lakum ku tashi an muku gafara duk lokacin da aka yi zikiri eh masama qaumun yazkuruna Allah ta'ala illa nada nadatumul mala'ikatu qumu magafuran lakum ta ce ya ubangiji fihim fulanun ja'a li hajati ai wani ma ya zo don bukatarsa ba ya zo don zikirin ba sai ce wa hum qaumun la yashqabihim jalisarum su wanda ya zauna da su shi ma ya tsira saboda aka gaya masa shi ma Allah ya tsira da shi to wannan kaga ashe zikiri ne yake sa la ta'alu juhudaka bidal idan tara ajibu qurbur rahman to annan ne kuma zaka ga to ya zaka gane ta alakta zal halqa ya abuduni yani ya budi ne arifin to wannan ma'arifan shi ne za ka gane wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa kulli shay'in alim to a sha nan za ga wa huwa aqrabu ilayka min hablil warid walakin walakin wa huwa aqrabu ilayka min hablil warid kenan eh walakin la ta'lamuna yana kusa da kai baka sani ba to ma'arifan shi ne sa ka sani ma'arifan shi ne sa ka sani sai ka gane cewa da abin da ake shi ne ma'ana wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu eh ku koma da lamari zuwa ga ubangiji ku mika masa ku mika masa wuya ma'ana duk komi duk anan ne sai ka ga Allah ya tafi ilai man yasha'u wa yahdi ilayhi man yunibu duk da ma'arifa ne da ka gane da ma'arifa ne eh لا تعل جودك بنيل الإرفان إذا ترى أجيب قرب الرحمن وذاك ما ماكي سيدا فشيء مثل فعائل وانا يا ذاك يسابق الله كما قال يا الله يا ترى جاي ذاك يسابق الله وذاك يسابق الله وانا الشيء يظهر من شيء على شيء لدى شيء قبل وبعد سرمدا har abada haka Allah yake saboda haka sai sa sanin Allah ne ake fitar da Ismail azim da sanin Allah ne in ka kira shi ka san kawai yana nan ba kiran ka kira ko yana ina bane ba wai innaka la tad'u al-asam wala al-ghaiba innaka innaka la tad'u al-sam wala innaka la tad'u al-sam wala al-ghaiba innaka tad'u al-sami' al-basir wa huwa qaribun minka inda da ka kira Allah shi kenan an gama نعم
وإن رغبت في ازدياد الإيمان
رجل سوءا أردفا هل جئتا
لتعجبن مسلما لا ترضى إلا لهذه الشرعة وعزتي لازم قيام الليل زوع ميدا أكل الحلال أيضا عدة وناصح الإخوان والمصاحب على المروءات من الأقارب والمرء في دين قرين الحبيب إن صالحا فصالح وإن بهي
نعم نعم نعم yana cewa wayan rajin tafin ziyadin imani to daga nan kuma ka samu ma'arifa to kana son karuwan imani ka samu ma'arifa kana son karuwan imani to gashi nan ana hawar da mutum ne fa a ma'arifa ka tashi daga muhallin islam kana cikin sallah kana cikin sallah ka jiro sai ka jiro babu imani to shi malamin shehin da imani ya fara to kana cikin imanin kana kurtu a imanin ma'ana ka kai level ɗin da ka fara samun igiya ka kai level ɗin da ka samun igiya to shi kenan ka ka tashi daga bacci kenan ka faɗaka za ka kama ɗariƙa to tun da ka faɗaka daga baccin gafala za ka kama ɗariƙa to ka kama to ya za ka yi ka tsaya da ƙafanka to ka tsaya da ƙafanka ka tsayi ka gane to da wa za ka yi mu'amala waye za ka yi mu'amala da su wanda su taimake ka shine ma'anan cewa ka nemi shayi wa talib shehan murabbiyan habiran nasiyar kamil irfanin imamin salih to ka tsaya kenan to sun kuma wani shawara za su baka shawara in sun faɗa maka karkar jariya da su wala tu halibu walau bani fasadin ra'ayi warda shi haka walau alkaka lakin na hudu na irkar adaka ya tara maka kayan aiki to ga kanan kana tahowa to kana tahowa kana son ka ginu to yaya za ka yi su kuma su gaya maka to shi kana mu kayar da mu abokanan tafiyanka ne a wajen Allah eh to za mu rike kare na Allah saboda ka in mun gaya maka an gaya maka tun daga farko karkaki to duk wanda ka ga ya zo ya zage ka ko ya duke ka karkaci karkaci da karkaci ce marfoni ka bari haka Allah ya haka abin yake haka muke tafiyar mu inda ya zaka shiga cikin zubin mu idan ka ga wani abu in ka roki Allah wani abu ka ga bai baka ba ya riga ya karba ya maka karka yi tsammanin dole sai ka ga abin da idonka ya tsare maka a gaiza baka sani ba saboda haka karkace zaka cuci ubangiji kaza so wannan shi sai ta baka kayan aiki kuma sai ta baka kayan aiki ai ta baka kayan aiki to ka kai ka zo an kai muhallin eh a cikin ma'arifa a cikin muraqaba ka samu muraqaban aiki ba kai kake yi ba Allah ne ke yi eh shine muraqaba eh ka dinga ganin Allah ne ke yin abu to duk wani abu an nuna maka to shi kana to sai ka zo ma'arifa ka samu ma'arifa to menene ma'arifa shine abin da yanzu muka karanta duk wanda mutumin da bai san Allah ba a amaru ba a madal azmani duk zamanin sa ya ci a banza bai san komi ba to to za ka shiga babu ma'arifa kenan to tun za ka shiga babu ma'arifa to za ta alji budaka binali da ya fa kar ka yi wasa kar ka yi jinkiri ka shiga neman sanin ma'arifa idan abinda muka gaya maka nan tara ajibu qurbur rahman za ka ga yan kusancinka da ubangiji yana kusa sai ka gane iya haka ne shine ma'ana to huwa al-awwal huwa al-akhir huwa al-zahir huwa al-batin huwa bi kulli shay'in alim shine من كسر يعني يحسب الظمآن ما حتى إذا جاءه لم يجد شيئا هو وجد الله عنده duk dai wannan ya tara maka ko sai ta to a cikin nan kuma akwai tafiya shi kuma kana son karuwar imani a ciki shi ma kana son karuwan imani kaga yana nuna maka kayan aiki kenan to wa in rajista din ziyadin imani fa tukna suhan ardi fan hal ihsan kuma bai kenan wa in rajista din ziyadin imani idan kana son imani ka kuma ya karu saboda wannan ga aikin da zai maka wannan ismin ga aikin da zai maka wannan ismin ga aikin da zai maka in kai salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga aikin da zai maka in kai sallah ga aikin da zai maka idan ka so shehu jami'a ga aikin da zai maka in ka so shehu Ibrahim ga aikin da in kai hijima a ɗarikan tijaniya ga kofar da zai buɗe maka shi kuma wanda zai tattara ka duka baki ɗaya zai da kai wajen Allah. To amma la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sai ka ce to shi kenan. La ilaha illallah matakin farko da kake tafiya da shi kana tafiya da shi ne a matakin musulunci. La ilaha illallah mataki na biyu kana tafiya da shi ne a matakin imani. la ilaha illallah na uku zan tafiya da shi a matakin ihsani shine ma'ana la ilaha illallah to shi ma za ka tsallake shi domin la ilaha illallah akwai nafayu da isbati kenan kana musu har akwai wanda za ga masa akwai Allah ya musu la ilaha babu wani Allah illallah sai Allah la ilaha babu wani abin bauta illallah sai Allah a la ma'budun bil haqqi siwahu a لا إله إلا الله بمعنى كل شيء هالك إلا هو يا وني كدوكا to daga nan sai shi tuske nan in ka zo la ilaha illallah wannan yazdadu iman bi ma'ana la ilaha illallah ba ma kuntu la ilaha illallah to za sa maka rigar imani to rigar irin wancan matakin musulunci ko kuma a mataki na biyu rigar ka mataki na biyu saboda ka san la ilaha illallah ko kuma a mataki na uku a muhallin insani kake kiran la ilaha illallah to duk wayannan gaba ki daya wa in rajibta fi ziyadil imani idan kana son ka tsara imani batun nasuha to a lokacin duk abin da kace ka bar shi ka bar shi kenan akwai bambanci tsakanin tubna suhan da astaghfirullah shi astaghfirullah shi ma'anansa Allahumma asur uyuni shi ne ma'anar astaghfirullah kana shan taba kana ƙarya kana komi za ka iya cewa astaghfirullah da karba amma na tuba na tuba da bambanci da astaghfirullah na tuba duk kulliya ce kana sabar abu ba za ka sake komawa kan abu ba kenan shine taubatan nasuha to kuma shi ba karan farko ba ne shi yasa wani balarabe wani balarabin kauye ya shiga masallaci ya ce Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilayka sai ya ce Allahu akbar sai na ali ya ji sai ce mutane suna faɗan abin da ke kan harshen su ba shi ke cikin zuciyarsu ba yanzu abin da ya faɗan gaskiya ne yanzu abin da ya faɗan gaskiya ne eh Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilayka wa qabar sallama faraga min salati ta Allah sai na ali bin abi talib inna sur'atul lisani bil istighfari tawbatul kadibina sai su wannan tuban tuban makareta ne saboda ba taubatan nasuhan bane ya ce wa atubu da yake astaghfirullah kawai ya shiru to shi kenan amma astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilayka lokaci da to kaga wannan mutumin da bai bi ilimi ba zai iya ganewa akwai bambanci zai dauka abu ɗaya ne to ba zai yi ba ba haka ba tuba in aka ce taubatan wa atubu ilayka to shi muhallin sa daban da istighfar astaghfirullah to wannan shine Allah ya muke batun nasuhan sai kai tuba tuba nasuhan ardifa mahal ihsan sai kai masa irdaji irdaji da ihsan kyautatawa ma'ana ka bibiyar da shi da kyautatawa yana da sharaɗai da yawa a cikin wannan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa shine law akhtatum hatta tablugu ahadakum as-sama'i thumma tubtum da taba alaikum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi ahadin minkum thumma istaghfir thumma istaghfartum thumma istaghfartumuni ghafartu lakum ala ma kana minkum wala ubadi ya gani law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalba rajulin minkum ma za da zalika fi mulki shay'an law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi wahidin minkum thumma laqitumuni fastaghfiruni sanan ku ce ku zamo zuciya ku ya fi fir'auna ko abu jahal amma ka ce astaghfirullah Allah ya ce gafartu laka wala ubali bai dame ba eh saboda ka nema a suturta ka eh ka nema to tunda ka nema za a yi maka saboda Allah shine anan uduni astajib lakum kenan la tabid la tabdiban musliman la tazabab illa li hakki shari'ati al muhaddaba la tabdiban musliman karka karka karka bata wa musulmi rai ma'ana karka sa shi da kinji sai karka yi karka sa karka tsokani musulmi ya yi fushi la ta gaba kai ma karka yi fushi illa li hatiki shari'atul muhazzaba sai in kaga an taka shari'a in an taka shari'a amma ba akan wani abu akwai da yi ta fushi na ba gaira ba dalili ko an taba duniyanka an taba wannan a'a abin da ake tsoro kai karka sa musulmi ya yi fushi ba a so saboda sa musulmi ya yi fushi yana kawo abubuwa da yawa na illoli yana kawo gaba kuma ko yana kawo gaba yana kawo gaba Allah ya kiyaye sai ce to yin haka ana kiyayewa mutum kare ya shiga irin wannan saboda kare shiga cikin kare jefa mutum cikin bala'i shi ma kare kare shiga lazim kiyaman laili ko to haka ne ko lazim kiyaman laili lazim kiyaman laili ta lizinci tsayuwan dare jawi ma'ida sannan kuma ka rage cin abinci da yawa ba wai ka sa ba wai a rage cin abinci da yawa saboda cin abinci da yawa a ka'idan sufanci yana hana mutum ƙoƙarin bin Allah haskensa yana bushewa haskensa yana bushewa cin abinci da yawa amma cin abinci matakaici to hasken mutum yana yana yana haske mutum yana samun hasken imani za ka samu hasken imani sannan kuma kwakwalwar kari haka za ta buɗu shi ne a watan azumi za ka ga ai mutum ya fi haske saboda ƙarancin cin abinci ne cin abinci da yawa yana hana mutum ibada sai za ka ce ka koshi da yawa ba za ka iya komi ba yanzu to kaɗan ya fi amfani a wajen sufaye an fi son haka akalal halalin sirfa sannan cin halal tsantsa ailan udda shi ma in kiɗin yashi yana daga cikin abin da ke ƙara imani akalal halal sirfa cin abinci na halal yana ƙara yana ƙara haske a cikin abubuwa Allah ya taimake mu sannan sai ce wa nasihul ikhwan kai kai wa ɗan uwa nasiha wasmut sahib ahlul muru'ati wa nasihul ikhwan idan ka ga mutane suna wani abu mara kyau kai musu nasiha shine addinin an-nasihati ce ina farkon nasihatun nan ne ila ikhwani bal tamsiku tariqatat tijani kaga bai ce ma ka a nasiha ya ce nasihatun minni ila ikhwani tantan su ɗari ƙasar tijani bai ce maka in ba ka yi ba kaza a babu kamar yadda jiya ake ce wannan idan kana son ta gyaru illa bi shayin arifin tawaci ko illa bi shayin arifin tawaci ce to shi kenan wai dole ne sai an rike shehi tukunna mutum ya kai an tambaye shi da dole ne sai an rike ya ta duk mutumin da ya san zai ya fi karfin shedan to ba sai ya rike shi ba in ya san zai iya kawar da wasu wasun shedan a cikin zuciyarsa shi gana in ya san zai iya ya zai zauna kare ba sai ya rike shi ba to kaga shari'a ba za ta ce maka dole ba amma kuma tana buƙatar ka cire shedan din ya za ka yi ka cire shi ba ka san yadda ake ake cirewa ba saboda haka kaga nazari kenan wajibi ne dole sai kai shaidu domin su suka san domin shi shaidan ba abin da yake sa a cikin mutum illa wasu wasu shi yasa Allah yake cewa qul a'udhu bi rabbin nas sai ce malikin nas sai ce ilahin nas sai ce min sharril waswasil al-khannas kaga rabbi malik ilah sunayen ubangiji duk ta inda kowane suna da ƙarfinsa tukuna aka shiga kan wasu wasil hannas amma kaga ul a'udhu bi rabbil falaq sai ce min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasatin fil uqad wa min sharri hasidin idha hasada hasidin idha hasada to shaytan babu abin da yake da ƙarfi kamar wasu wasu ya jefa maka wasu wasu saboda haka kuma a cikin illa kaf da baki da babu illan da ya kai hasada shi yasa Allah ya fa alqur'ani sarki wa min sharri hasidin idza hasada sannan in in a zunzurutun babu abin da ya kai hasada amma shi dan shi kuma duk bala'insa ba abin da ya yi wanda yake yi kiwar daga mutum kamar wasu wasu to shi yasa a nan kaga sai da Allah ya kira sunaye guda uku rabbu malik ilahi sai ce kun min sharri waswasil khannas an roƙi Allah da sunan shi ilahu an roƙi Allah da sunansa maliku an roƙi Allah da sunansa rabbu don a kawar da waswasi to za ka iya kawar da waswasin shaidan a cikin zuciyarka in za ka iya to ba ruwanka da ba ruwanka da shaidi ka je ka zauna za ka kai amma in ba za ka iya ba to nazaran dole sai kai shaidi shine man la shaykha lahu fa shaydanu shaykhahu wannan shine dalili man la shaykha lahu fa shaydanu shaykhahu saboda in ka duba wannan muhadarin da jiya na baka mu'azzam in shiga gyara shi na shigan shaidan cikin jikin dan adam ai ka ga wannan abun shine tashin hankalin ai ga baki ɗaya duk bala'in a cikin zuciya yake da duk bala'in a cikin zuciya ne sai sa fatiha kar da baki daya tana magani kowane aya ɗaya tana magani ne daga a gaba ɗaya na bala'in na bala'in shaidan Allah ya kiyaye wa nasul ikhwan kai nasiha wa dan uwa wa smut sahib al muru'ati mutumin da yake da girma to ka saurara masa min al aqaribi daga cikin makusanta ka saurare su ka ji abin da suke faɗa a idan nasa wuri lai wa rasulihi ta sa babu da ake nishi kenan saboda haka duk wa'annan zai baka abin da ake nema a cikin rayuwa in mutum ya tafi akan haka na'am akwai sauran wal mar'u fi dini halilihi wal mar'u fi dini wal mar'u fi dini qarinihi hanin in salihan fa salihun wa in bahim ko walmaru shi mutum fili ni karinihi hanin yana cikin addinin ko in ce soyayyarsa in dai ka samu mutum kai da shi fili ni karinihi hanin an ce almar'atu ala dini khaliliha yawanci za ka ga mata tana bin ji ya saboda muhabba ne eh shi ne walmaru fi dini karinihi hanin mutum aksari ya fi yarda ya bi abokinsa asali yanzu da yawa za ka ga mutane suna izala ai saboda abokanai ne saboda abokanai ne haka inda zai aboki da mutanen kirki ta haka ne shi yasa a karan ashabul kafi da abokan tasa da su shi ma zai zama wali eh bare ba shi kare ne ba shi da amfani amma kuma sai zama wali saboda wa fil liqa'u liqahun idan aka haɗu to ana haifar da irin ana haifar da irin abun ne to kaga wal mar'u fi dini qariniha in salihan fa salihun idan mutumin kirki kai abokantaka da shi to kai ma za ka zama mutumin kirki wa in bahin in kuma ya zama dulum kai ma dulum za ka zama eh shine anil mar'i la tas'al fa absir qarinahu wa kullu qarinin bil muqarin yantar eh in dai kana son ka tambaye mutum mutumin kirki ne ka duba abokinsa in ka ga abokinsa mai neman mata ne to shi ma yana yi komin kauci kaucensa komin kauce kaucensa ana yi amma zai zuba wani dan wani yana ne wai ya tare kar a gane eh to amma yana yi to haka ne na'am
ضربتني ذاني أجر الصوفي مرتين من دوال الأسي وإذناني من إنسان الحوري مع الجوار مع لسان الدري وثم على مكسرات الذهب أراد راسا ذات هذا القدر
من المصفى سبحا ومسا حكاية العالم أين نزلت كسا
أنواه أنكار أتت المذهب صلاتنا على ركيل المسلمين نعم تذكر الميزان كتنا ده ميزاني wato mizani shine ranar tashin kiyama kowa za ba shi littafin sa ta hannun dama eh kowa za ba shi littafin sa ko ta hannun dama ko ta hannun hagu to ka dinga tunanin wannan ya kamata mutum ya kiyaye saboda haka nasharar suhufi tazakar mizan ka tuna mizani wajen rabo shine sayyidina Anas bin Malik ne ce ya Rasulullahi ina son ka cece ni ranar tashin kiyama ya ce anas in sha Allahu sa'af'an zan aikata ta ce ya rasulallahi na yadda za ka aikata to kuma ina za mu sadu ranar tashin kiyama gumurzu ya yi yawa sai ya ce to ka zo wajen tafki in baka same ni a gurin ba ka je wajen mizani in baka same ni ba to ka je siradi labudda ana zaka same ni a wannan waje guda uku ko ina wajen mizani ko ina wajen tafki ko ina wajen siradi kaga wannan ai an tabbatar maka da abin da ake ciki kenan sai su tazakkaru mizani ka dinga tunanin mizanin nan to mizanin nan hawa hawa ne ana faduwa sosai ba a gurin saboda haka ake so mutum ya yi kokarin aikata aikin alhairi kafin a shiga wani garari to Allah ya taimake mu mu dai Allah sa mu shiga cikin ramanin shauki jani eh ya zama babu lissafin ma akan mu balle a tsaya ana wani kalle kalle can ka zamo cikin wannan sab'atu fi zillillahi yawma la zilla illa zillahu zilla eh mutum ya yi kokari don aiki in kai kokari duk wanda ka dauka zaka iya eh aiki sab'atu fi zillallahi yawma la zilla illa zillahu imamun adil ko wa hamil alquran wa shabun nasha'a fi ibadatillahi ko wa rajulun zakara allaha خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات المنصب والجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بيمينه فعفى عن شماله كو آه ومتحابان في الله kaga wannan ya fi sauki wani mutahabbani fillahi masu soyayya saboda zatin Allah da sadaka da yamini ya fa an shimali an ce ya sadaka take shine in mutum ya ce maka zai maka dukan gangan in ka zo kayan san tayawa ne nawa ne kuɗin kaza sai ce dubu ɗaya ne ka zan ka ce ɗari biyar zai sayar sai ka cire dubu ɗayan ka bashi yana ganin ka ya daki banza kai kuma ka san cewa abin da kai kana nufin sauran ka bar masa sadaka ne amma yanke kai ka san ba sadakan bane mu bashi a fili to shine sadakan da ka bayar da hannun dama hannun hagu ba su sani yake kamar ka kaya ne a fili amma kuma gashi na ta bada sadaka ne to kaga shi ma zai iya yiwa ko a goro ko za ka iya ko a gyada ko da ke a gyada kashi kudin sa daidai ne ko ba neman sauki abin dai da za a nemi sauki don aka bayar a nan sannan kuma almuhabba fillahi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yunsabul manabiri tahta al-arshi yawm al-qiyamati za a sanya waɗansu mimbari a ƙarƙashin al'arshi ranar tashin kiyama siddidai suna cewa wannan suwaye shuhada suna cewa wannan suwaye duk wa'annan kiramun a jilla ɗin suna tambaya wannan suwaye to da aka faɗa ta sai manzo Allah bai yi faɗi wannan hadisin sai wani balarabin ƙauye fa dasani a arabiyu bai ne da rasul sai durƙusa ga manzo Allah ce sifhul lana ya rasulullah kai mana siffan sai ce qaumun min biladi shatta ومن قبيلة الشتى التموا على ذكر الله mutane ne garinsu daban-daban ƙabilarsu ma daban-daban amma zikirin Allah ne haɗa su kaga wannan babu mahabba kaga mu muna ciki ko wajen wazifa ma ya ba mu wannan da saboda haka sai mutum ya rike ka rike zaman wazifanka da zaman da'ira kar mutum yana karanta wazifa ya dinga kantawa shi kadai ba dalili ba ɓataccen wazifa ne eh ɓataccen wazifa ne duk inda da'ira yake ka shiga da'iran zaman da'iran shi kansa wani abu ne daban Rashid Zane yana cewa law ta'lamuna ma fil wazifati la'atawma walau habawa da kun san abin da ke cikin wazifa na jami'i da kun zo koda da jan ciki ku ja ciki ku je da kun je zikirin juma'a wazifa na to duwa inan shi yake bayar da wa'innan kujerun to kaga kuwa in sauran ba su waye ta bangare biyu ko bangare uku na ganin za mu iya samun shiga aljannan nan zama akan kujerun nan to zama akan kujerun nan ko to kaga ba za a yi maka hisabi ba eh domin komai ai an tsince kamar an kai ka ba ka jin wannan ranar ma an tsince ka saboda ka ba wa kanka lokacin da kana da daman kai abin da ka ga dama ka ba wa kanka wa Allah kana da daman kai abin da ka ga dama ka ba wa kanka wa Allah ka ce za ka yi saboda haka shi kuma tun da ka ba da kanka bai ce dole sai ka yi ba ka zaɓa abin da yake so kai to kai kuma sai ka saurari abin da zai maka Allah ya mana tazakurul mizana ka tuna da wajen mizani na sharusu ka tuna kuma da mu turo takardun ma'anin kowa da kowa matar jahili ka tuna abin da yake cikin jahili min da wabil aski na daga dawwaman bakin ciki eh to ka kiyaye ka tuna da wannan ka dinga gani domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana zaune a wani wadi cikin nan sai ya ji wani abu ya fara sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ce menene ya rasulullahi yace dutse ne aka tura cikin jahannam ko jahimu dutse ne aka tura cikin wuta shekaransa saba'in kenan sai yanzu ya isa ƙari jahannam ƙariha shekara saba'in ya hawi yana tafiya amma yau ne ya isa to faɗuwan ne aka ji ƙaran manzo Allah yana duniya yake cewa wannan faɗuwan dutsen ne cikin wutan Allah ya kiyaye mu wa fil jinani a cikin aljanna ko min hisanin hurrin akwai mata hurrun makasuratun fil yani ma a jiwarin akwai kuyangi ma hisanin durri tare da kuma mata hisan durri mata kyawawa masu daraja to su hur makasuratun fil yani din na faja ya larin kuma su kaji bani can ubangiji da yake cewa masu zaritul lati idal muttaqun فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير وأنهار من أمر لذات للشاربين وأنهار من أصل المصطفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربي to mata a ce mutum zai shiga aljanna in zai shiga aljanna to abin da ake fara samu a cikin gida farkon abin da mutum zai fara samu mata mata dubu goma sha biyu da ɗari ɗaya a ce yanzu mutum ya ce ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadar rasulullahi ya mutu mutu kenan ya mutu to abin da zai fara samu a aljanna mata dubu goma sha biyu da ɗari ɗaya za a ba shi zaurawa dubu takwas za a ba shi ‘yan mata dubu hudu sannan kuma za a ba shi hurul ini guda ɗari nawa kenan wannan yanzu ba wani aikin da kai ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi kan ba kai wani aiki to ka ga nawafil nan wakila kowane raka'a daya sadakin matan aljanna kowane raka'a daya saboda ka yawan nawafil hairinka yawan matanka sannan sadakan gurasa biredi masa dabino tashin hannu sadakin matan aljanna ne duk lokacin da kai to za a baka mata kai ne aljanna sannan akwai abubuwa daban-daban wanda duka sirhum wanda za a baka saboda haka har za a kai shi yasa wani baya zuwa gidan wani kalle ya san yawan mata wani baya zuwa gidan wani kowa gidansa daban-daban to kaga wannan ai ya kamata a ce mutum in za ka nemi Allah dan aljannan ne kasan wani yana yana bin Allah ne dan aljanna wani kuma yana bin Allah ne dan wuta baya son wahala da wani kuma yana bin Allah ne ya hada bi baya son wuta nan kuma yana son aljanna wani kuma ga baki shi yana bin Allah ne dan Allah ya tantanta babu shi da wuta babu shi da aljanna wannan shi ake son shine ainihin matakin karshe shine kuma yafi komai daraja na'am Allah ka ba mu wadum ala mukaffiratin zambi an gaya maka wa'annan abubuwan da duk suke izdiyadul imanin ka wanda zai kara maka tafiya to wadum ala mukaffiratin zambi haka ne yawa wadum ala mukaffiratin zambi ka dawoma akan mukaffiratin zambi sune min akadaha mafi karfinta salata hadal qulubi shi ne salatu sati a kada salatu hazal qulubu shi ne mafi karfin ka tsaya ka yi ka tsaya sosai ka karanta innal hasanati yuzhibna sayyi'ati kenan dukkan abubuwa yana gudana da tsarkin zuciya ne wanda Allah zai gafarta maka abubuwa to ka tsaya kai ka yawaita salatu sati salatu sati nan tana da abubuwa da yawa shi yasa dole ake mata hawan kawara eh tana da abubuwa masu mamaki kwarai da gaske kaga shehu jani radiyallahu ta'ala anhu kaga mafiya yawa in yayi sujudi salatul fati yake karantawa in ya karanta salatul fati a sujudinsa sai ya karanta kuma la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا اله الا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهي لا مسجد خيرا وهو على كل شيء قدير asiri in shehu kuma eh yana kan tsari faci ne da wannan eh to kuma ita ka san kawai la ilaha illallah wa la ilaha sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayy la yamutu bi yadihi al-khayr wa ala kulli shay'in qadir idan ka karanta shi kashi kasuwa ba za ka samu zunubi ba sannan kuma in ka zo kabari in ka karanta shi na war lahu tilkal qubur to shehu Tijjani yana daga cikin nafilansa sallolinsa yana sujudi abin da yake karanta kenan da wani lokaci na karanta Allahumma magfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'in bi min amali wannan duk suna wa sai me yake cewa من ها مسبعة صبها ومساء حكاية الآذان أيضا ذات منها مسبعة العشرة مسبعة العشرة سنة وتنصف أدوئين wanda su ma mukaffiratun zunubi ne ana karanta fatiha da bismillah bakwai sannan falaki bakwai nasi bakwai kul wallahu bakwai kul kul ya bakwai ayatul kursi bakwai la subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billah alazim adad ma alim min ma alim wa jinnat ma alim bakwai اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بقي اللهم صل ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم ولا أموات بقي اللهم افعل بي وبهم آجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أحد ولا تفعل بنا وبهم يا مولانا ما نحن له أحد إنك غفور حليم جواد كريم رئيف رؤوف رحيم بقي إنك ترجع ذاك بقي بقي سو بقي مستبقى سو قوما سوى كده مستبقى العشرة ثم أنا الله ينجافر تاو متون زمدانك حكاية الأذان حتى أنا كوين كذا سلا الله أكبر فجاء الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا أشهد أنه أشهد أنه أي ألف أي ألف أي ألف أي ألف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وسيك الطبيب اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمود الوسيلة والفضيلة والدرس الرفيع وسوء مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد كما فتن هكا مقال صلى الله عليه وسلم من قال ذلك hallat lahu shafa'ati ko wajabat alayhi shafa'atu dole nayi alƙawarin sai na cece shi to wannan kaga duka mukattaratu zunubi anwa'u azkarin a cikin manhaji nau'i nau'i na zikiri a sun zo bil mazhabi a cikin mazhaba salatuna ala rafi al mansibi akwai salatu rafa'il mansibi wanda shi kuma ana yin addu'a ne na ɗaukaka daraja to shi ma ya zo a sun zo cikin mazhaba wanda wannan salatin tana cikin jawahirul ma'ani tana cikin littattafan shehu ibrahim wannan ne sunanta addu'o'in shehu ibrahim din nan shehu tijani ahzab wal awrad salatu rafi'il mansiri wanda ita kuma na yin salati ne don ɗaukakan daraja Allah ya ɗaukaka mutum darajarsa to tana nan a ciki to a kenan duk waɗannan abubuwan sun zo shine a yadda take gaba gidanta Allahumma ja'al salatuna alaihi maftuhan haka ake take da ita tana daga cikin irin wannan Allahumma ja'al salatuna alaihi maftuhan har da kai da zaba musulmin la'ayin an da kuma salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam maftuhan lima liman galaka min abawab al-juyud wal ma'arif wal anwar wal asrar to tana daga cikin salatin wanda ake yin ta salatul mansibin daraja kenan rafi'ul mansibi kenan to Allah ya taimake mu na ga lokaci ya cika ko dan saboda haka za a yi tambaya kamar da minti ko biyar mu tuna to sai a yi sai mu gama sai mu ci gaba na'am na'am kaman a karatun jiya da aka yi na'am akan maganar darajar kasimul auliya akan sauran waliyi
bismillah da nake To a sauraro cikin tambayan daman a watan azumi na yi tambaya akan ma- bambancin ku- eh, kudubul fardin jami da kudubul maktum.
qulubul fardil jami da qulubul maktum kan nuqulatu fi da'irati ina ka ce qulubul maktum وفي محرم من جلال جوز الرشيد حليفة على المهيمن المجيد وبعد شهر والليالي ارتقى إلى مقامه العزيز المنتقى مقامه المكتوم عن كل الورى سوى النبي ما وراءه وراء أقول مرات دبن دبن آه ولا كان فردية المكان فاهمني؟ kujeran sayidina ababakar fardiya ne shi kadai ne lasani da hu duk wanda ya shiga a duniya sai dai ya shiga a cikin kujeran don ya samu albarkan amma kujeran tsaye ne a da- a za- a al'umma mutum da ya kawai ake yinsa Ah, dukul- haw- hawari abubuwan da zai jira ko likulli ummatin aminin وأمين هذه الأمة أبو بكر بن الجراح كجرا سنة أمين هذه الأمة شي كرين باب نجوسا سيدنا علي أكجرانسا شي كرين باب نجوسا كغاني تو سنة أكجران ولاية kujeran kudubul maktum shi kadai ne babu na biyunsa wannan ana kiran su fardil makani amma kudubul agawati kudubul akadari kudubul kaza kaza duk wannan zauji ne kana sauka wani ya hau ka gani ana sauka wani ya hau to amma kudubul maqsum wa ba'da shahrin wal layali sirka ila maqamihi azizul muntaqa maqamihi al maktumu kagan maktumu an kulle luwara an ɓoye dukkan halitta suwan nabi sai annabi muhammad ma wara abu wara bayan annabi ba wani to shi kudubi da kudubin maktumi kamar akwai ne da babu domin shi kudubi ana masa tajalli ko a kowane lahaza ne ko a awa ɗaya ne ana masa ana masa tajjalli dubu ɗari da dubu ishirin da hudu to amma da ta sa masa wani abu na kudubin maktum zai na riki na baki da ka je ka gani shi kenan san agajin ma irin sababbin ƙungiyar nan wanda ba ba zan mun su rijista ba eh na'am na'am ke idan ana bin mutum wajifa na'am
zai iya yin ramawa tare da wani jami misali jami da ake da wasu suna yi da da asuba za na'am ka iya bin su a matsayin kana masu sannan da yamma
Okay. Kamar ana jin ka wazifar wata kwa- wani rana sai ka waɗansu sun zo za su yi wazifa. Za su yi cikin su kai saboda ka samu niyyar ka kai na karayin ka ne amma zaman ka zai amfana. Ka san shi zaman wazifar yana da ma'anoni ne daban-daban. Kar ku zauna a wazifa wani ya yi ƙasa wani ya sama a haɗuwa ɗin nan shi ake so. Haɗuwan nan mm, ah, hasken da nake da shi zan ba wa Musa. na Musa zai bani zai ba wa shehu shehu zai ba shi haka za mu yi calculating duka za mu taimaki juna mu to wanda ya fi ƙarfin imani a ciki in dai ana zaman da'iran wazifa da shi to za ka ga ɗabi'ar da bai da shi wata rana ya fito yana da shi to a wannan gurin ne saboda ana balbalin juna ne haske ne a yake ta tasarrufi musamman kuma a dinga haɗa baki wajen harafi baki na haɗuwa ruhi na yawo to wannan ruhi yana circulation to yana yana harba wa juna ne haske eh kana am- kana amfana na na amfanan ka a cikin mun akwai wani babban wali bai sani ba ma to shi ne zai dinga ba mu madadin sa ko ina zai dinga shi ma na kudin shiga ana share shine ma'anan ba a son gap gap din nan kaga mutum ya zo jifa ya kauce wannan ba fahimta ba ne na da shi a sallah ma yana da kyau mutane su dinga haɗu wannan kuma wani wasu sun zo kawai suna haduwar yana da amfani mana ai wajen ibada ne ai ruhaniya ne take amfani a gurin na kuma kalam sai mun da lazimi na
sai da dare zai kwata bayan yayi na la'asar sai ya tuna na da zai rawa zai mai da zai mai da na asba- na asar din tukunne zai sake wancan sai sake dawowa da na asar din na na ba ciki eh ko yanzu ai idan kai wazifa Ma- ma'ana kai lazimi
yanzu kana yin lazimi ka yi sallah as- na min ka yi sallah ka yi lazimi misali kana sallah da kai lazimi misali ka yi sallah kai kadai ne sai ga wasu sun zo sallah la'asar sai suka zo jami'a kace bari ka bi su ka yi in ka bi su wannan lazimin ya lalace saboda haka da ka sake lazimi bayan wancan wallahu a'lam Mm. kai sa- sallah kai sallah kai kadai sai ga waɗansu sun zo to bayan kai sallah kai ladi to sai ga waɗansu suka zo suka rusa sallan sallah ka san ba rusa ba za ka yi ba za ka ce to tun daga jami'i ne ba zai- to in ka zo shi ma niyya biyu za ka yi Allah in wancan ka karba shi kenan Allah in wannan ka karba shi kenan sai ya zama nafila to za ka la- lazimin da ka yi bayan wancan din ba in ka yi sallah ka wani ka ce ai da ka yi lazimi a shi ma sai ka sake shi shi ma wannan niyya Eh. na na يظهر من شيء على شيء لدى شيء قبله eh eh, haka ne ai abin da ya sa gaba shi a haka ai la- na faɗa maka la ilaha illallah al awwal al akhir al zahir al batin ya samu za ka iya ganewa ai shine tara ajibu qurbur rahman din nan da ya ga maka sai tara ajibu qurbur rahman ai za ka gane shin an ce la ilaha illallah za ka ce maka huwa al awwal za ka ce maka huwa al akhir za ka ce maka huwa al zahir kuma huwa al-badin ya zama an shay'in da ga shay'in ya zaru min shay'in ala shay'in da ga shay'in qabl wa ba'd sarmada wani abu ne ba ka asali ba wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala to shine yace kasarani bi fi ali yahsibu zam'anu ma hatta idza ja'a lam yajidu wajada lahu eh to
Mana wannan baitin kamar yana talfisin wannan ayat.
Talfisin ne mana. kamin shi mana hankali ai tabakkuri ne ake gana ba ai ba zallar karatu ba ne na kwarai mata da miji shi ya kawo shakarabu akwai abokin da sai ke ta zama da shi ana
na ba aboki ba ne ba aboki ba ne an yi zama abokin abokin ne abokin Eh. na Eh,